الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أتي قبل كراتم نال التافي إرشاد للبصائر آه نا الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يومنا 28 ga Shawwal hijira alif da yuhudu da saba'in da shida wanda kuma ya dace da 26 ga watan Afrilu miladiya 2025 za mu tashi tambaya ta 29 ma hukumu sutratul musalli menene hukuncin rikan sutura da mai sallah sutratul musalli yana nufin wani shamaki da mai sallah yake sakawa a gabansa domin tsare sallarsa daga dukkan wani abin da zai gitta ya wuce wannan a ibara ta malaman fiqhu idan sun ce suturatul musalli abin da suke nufi kenan idan ana magana akan sutura ta mai sallah kuma to suka masa ibarar suturatu abin al'aurat suturatul aura da wannan ibara suke bayani akan suturar mai sallah amma da za su bayani akan shamaki to suna cewa suturatul musalli الجواب أمسى لها حكمان حكم في حق المصلي وحكم في حق المار سترر من صلى كان دوكن guda biyu. akwai hukunci a hakkin shi mai sallah akwai kuma hukunci a hakkin shi mai wucewa amma musalli wa yusannu an yusalli ila suturatin shashisa amma shi mai sallah asali sunna ne an sunnanta masa ya yi sallah ila suturatin shashisa zuwa wani shamaki wata sutura shafisa wata take mai tudu wanda ta wanda ta yi tudu a tsafiya wacce ta yi tudu wa yadnu minha kuma zai kusata da wannan sutura ya yaj'aluha yaminahu aw yasarahu ya iya sanya ta ta damansa ko ta haguɗinsa don ta karkata ɓangaren dama ko ta karkata ɓangaren hagu ba ta zama setin fiskarsa ba wannan ba zai cutar ba fa illam yajid shakisan idan bai samu abu mai tudu ba khatta khattan to sai ya zana zane ya fuskance shi ya sallah kamar yadda cikin hadisi annabi sallallahu alaihi yake cewa idza salla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an fa in lam yajid falyansib 'asan fa in lam yakun ma'ahu 'asan falyakhutta khattan fa innahu la yamurru la yadurruhu ma marra baina dai idan ɗayanku zai yi sallah to ya sanya a daura da fiskarsa wani abu idan bai samu ba ya ije sanda idan bai samu sanda tare da shi ba to ya ja layi duk abin da zai wuce ta gabansa ba zai cutar da shi ba matakar ya bi ta wannan layi in kana wasu malaman hadisi sun jefi hadisin da iftirabi amma ibn hajar cikin bulugul maram yace hadisi ne hasan yasa jumhurin malamai suna aiki da shi a wasu mahanga na isnadinsa yasa za ka ga wasu daga cikin malamai har so malaman baya bayan su malam usaimin sun yadda da ajiye sanda ko jan layi ga wanda ya rasa wani abu da zai sanya na sutura a sallarsa wa fi zalika fawaid mala yake cikin yace cikin sanya sutura akwai fa'idoji kamar haka minha ittiba'u sunnati wa ta'atullahi wa rasuluhu daga ciki na fa'idodin yin hakan nan akwai bin sunna da kuma yi wa Allah da manzo da'a. Dan mutum bai samu wani abu sai wannan kaso, ya yi babban rabo. A ce an jarraba ka ko hikimar bata bayyana maka ba, ka ci jarrabawa. Kamar yadda aka yi wa annabi Ibrahim, ka ce yanka ɗansa. Kaga bai tsaya tambayar cewa me ya ba, me ya hikimar yanka shi da zai yi. Sai ya tafi aikatawa, to jarabawa ce kuma zai ci jarabawa to musulmi idan aka ce Allah madaukakin sarki ya yi umarni ko manzon Allah salama ya yi umarni to sawa'un ya gane hikimar ko bai gane ba biyayyar kawai babban rabo ce wa minha daga ciki an ya rudda basara an mujawazatihi zai mayar da gani daga ƙetarawarsa zai zai zai zai mayar da gani daga ƙetarawarsa wato sutura ta fiskar ma'ana ba ta fiskar zahiri ba ma'anawiyan ai sutura abin da ya zo tsawanta abin da aka bukata da ya wuce jira'i ba taurinta abin da aka bukata da ya wuce mashi ba kaga wannan ba zai tsare ba zai tsare kallon mai sallah ba a hakika a zahiri to amma albarkar da Allah ya sa a cikinta ta fiskar ma'ana to tana tasiri a kallon mai sallah tana tsare ganinsa daga kalle-kalle shine an yi ruddal basara an mujawazati wato suturar tana mayar da gani daga ketara ta gani ba zai ƙetare wannan sutura ba ma'anawiya amma to wanda ya samu sutar fushu'i da takawa a cikin sallah to sutura za ta bashi wannan ma'anar wanda kuma dama hankalinsa baya kan sallar bai samu cikar kushu'i da ake bukata a cikin sallah ba to shine wanda zai iya ganin suturar ba ta bashi wannan wannan ma'anar yamna'ul qalba min al-iltifati sai ita wannan sutura sai ta hana zuciya min al-iltifati daga waiwaye eh daga hange-hange kaga wannan ma wannan ma kariya ce kariya ce ta ta ma'ana saboda kasancewar akwai sutura a gabansa wannan ya sa zuciyarsa ta samu wato shamaki daga daga tunane-tunane daga mai da hankali zuwa ga wasu abubuwa daban wala fi hadal ma'ana khasiyatun ajiba in ji abin da malam ma yake ta fiskar wannan ma'ana kasancewa tana tsare tsallaka gani kasancewa tana hana yawon zuciya malam ya ce to ta wannan ma'ana sutura tana da khasiyatun ajiba tana da wani keɓantaccen al'amari na ban mamaki tana da wani keɓantaccen al'amari na ban mamaki wa minha daga cikin hikimomin annahu yufiduhu annahu la yaqta'u salatahu wa la yunqisuha man marra wara'aha daga ciki yana fa'idantar da shi cewa la yaqta'u salatahu babu babu abin da zai yanke sallarsa wala yunqisuha haka nan babu abin da zai rage daraja da alfarmar sallarsa man marra wara'a wanda duk ya wuce ta bayan wannan sutura ɗin wato kenan la yaqta'u wa la yunqisu salatahu man marra wara'a duk wanda ya wuce ta bayan wannan sutura ba zai yanke ko ya rage wa sallarsa daraja ba wa in marra ahadun dunaha idan wani ya wuce dunaha kafin wannan sutura duna yana nufin wato tsakanin mai sallar da sutura idan wani ya wuce kafin wannan sutura bayan mai sallah kafin sutura malam ya ce fa in marra ahadun dunaha na kafa salatuhu na kafa salatahu to zai rage masa sallarsa illa an yakuna al-marru ra'atan aw himaran aw kalban aswada bahima sai dai idan mai wuce wannan mace ce ya kasance mace ce aw himaran ko jaki aw kalban aswada bahiman ko kuma bakin kare dabba fa innahu yubtiluha to wannan kan waɗannan guda ukun suna ɓata sallar gaba ɗaya ba ragewa ba kaga da kan istisna'i ka ɗauka sauƙi za a samu to amma sai ga shi tsanani aka ƙara in dai wannan ne to sallar take ɓatawa gaba ɗaya kama sahha bihil hadis kamar yadda hadisi ya inganta akan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ƙa'u salata ar-rajuli idza lam yakun bayna yadayhi mislu mu'akhkharir rahali ko mislu mu'akhkhirir rahali al-imra'atu wa al-himaru wal kalbu al-aswad yana tsinka sallar mutum idan ya zama tsakaninsa a gabansa babu gwargwadon wato majinginar siddi mu'akhirur rahal ko mu'akhirur rahal shine majinginar siddi akwai siddi na kuma siddin doki ko raƙumi yadda idan mutum ya hau bayan sa yake jingirin waɗannan to nan majinginar yake nufi da mu'akhirur rahal wato ƙarshen siddi. Idan babu kamar ya wannan a gaban mutum, mace sai ta wuce, to sallah ta ɓaci, ko jaki ya wuce, ko kare, baƙin kare shi ma ya wuce, to sallah ta tsinci, sallah ta kasa. Amma idan akwai wannan a gabansa, kuma waɗannan ɗin suka wuce ta bayan wannan sutura ɗin to wannan ba zai cutar da sallarsa ba ba zai cutar da sallarsa ba wal mashhur min al mazhabi malaka abin da yafi shahara a madhaba anna al mar'ata wal himara la yubtilaniha da mace da jaki ba sa bata sallah lakin al awwal aula alaji sai dai zancen farko shi ya fi zancen farko shi ya fi saboda nassin hadisin da ya zo akan haka ingantacce imamu ahmad allah ya masa rahama shi ne yake da shakku akan abin da ya shafi mace da kuma jaki saboda wasu riwayoyi da allah ya la'akari da su sannan kuma saboda illar da aka ambata a wata riwaya ta kare din cewa shi bakin kare shekan ne don haka sai zama illar bakin kare a wajensa ta fi tsanani a kan illar mace da jaki don haka sai yake shi kam akan mace da jaki akwai shakku a zuciyarsa amma baya tantamar bakin kare yana tsirka sallah wannan riwayar da aka samu daga imam ahmad ta sa har mazhabar ma aka tafi akan wannan fahimta guda biyu wasu suna ganin dukka ukun suna tsinkawa wasu kuma suna ganin cewa a iya bakin kare ne kawai yake yake tsinkawa amma zance mai inganci kamar yadda malamin isharar zuwa gare shi shine dukka suna tsinkawa saboda ai su din ma duka da shedanin suke da shedanin suke tafiya ko ba haka ba ba wani hadisin ya ce musamman in ta fita shedan ne yake mata yake ƙara mata ado ba ta gaba da ta bayanta to ita ma Aisha in take tafiya shi ka jaki da man yayi kuka ba shi dan ya gani ba to aka ga kowa duk da jakin da macen da bakin karen duk dai hidima ta shedan ta shedan din wa amma fi hukumul marbi amma dangane da hukuncin mai wucewa fa yahrumul mururu baina al-musalli wa sutratihi haramun ne wucewa tsakanin mai sallah da suturarsa fa in lam yakun suturatu idan ya zama babu sutura a gabansa fa in marra baina yadayhi nahwa thalathati adwa idan mai wucewa ya wuce ta gabansa da tazarar da ta kai zira'i uku idan ya wuce ta gaban mai sallah da tazarar da ta kai zira'i uku wa innahu ya asamul maru ko fa innahu ya asamul maru isman azima to mai wucewan nan yana yana ɗaukar zunubi zunubi wanda yake mai girman gaske illa an yusalli fi mawdi'in yahtaju an-nasu ila al-murudi fihi sai dai in shi mai sallan ne ya yi sallah a wurin da mutane suke da tsananin bukatuwa zai wucewa. Shi wancan batu na wucewa ta gaban mai sallah wanda babu sutura a gabansa, asali mai sallar ba sutura a gabansa. Iya wace tazara ce wanda mai sallah zai iya wucewa ta gaban mai sallah ko da ba sutura a gabansa. Wasu malamin suna ganin idan akwai shimfiɗa da yake sallah a kanta kamar sallaya ko tabarma. to bakin iyakar tabarma ko ko shimfiɗar ko sallayar to zai zame masa sutura kamar yadda zane yakan zama sutura haka na ga wannan ra'ayin a wajen malam Usaimin ma Allah ya masa rahama a sannan hakan nan idan kuma babu wani abun da zai mai kama da wannan ƙarshen tabarma ko ƙarshen sallaya wannan makamancin haka to babu wani adadi saboda kamar yadda malam ya faɗa yanzu ana babu wani adadi da ya tabbata zira'i uku ko zira'i bakwai ko zira'i biyu ko zira'i kaza wanda za a ce shi ne idan ya wuce haka in an wuce ba a yi laifi ba a'a sai dai kawai a yi la'akari da al'ada tunda wucewa ta gaban mai sallah aka hana ina ne gaban mai sallah ina ne idan ka wuce za a ce ka bi ta gaban mai sallah ina ne idan ka wuce za a ce ba mai zargin ka bi ta gaban mai sallah kawai da wannan za a yi la'akari ana fahimta don haka wanda da wannan kuma shi ya fi kwanciyar hankali in mutum yana sallah ba sutura a gabansa sai kuma wucewa ta kama ka to idan akwai tazarar nisan da za ka ɗauka wadda al'adance ba za a ce ka wuce ta gaban ba to sai ka ɗauki wannan tazarar ka je ka wuce abinka shi kenan ba ruwan ka shi amma idan har ya zama ka kusace shi kusacin da za a ce ka wuce ta gaban mai sallah to wannan laifi ne shine faɗin annabi sallama lau ya alamul maru bai na idil musalli ma za alaihi la kana an yakifa arba'ina khairun lahu min an yamurra bai ne dai da mai wuce ta gaba mai sallah ya san abin da ke kansa na zunubi to da ya tsaya tsawon kwana arba'in yana jira ya fi masa alheri akan ya ci gaba da tafiya ya wuce mala ya ce illa an yi salli fi mawdi'in yahtajun nasu lil muridi fi sai dai dan mai sallan nan yana sallah ne a wurin da mutane suke da tsananin bukatuwa zuwa ga wucewa aw fil masjidil haram ko kuma yana sallar a masallaci mai alfarma na makka hususan shi ma ƙaruba min albaiti ya ce musamman ma wurin da ya yi kusa da ɗakin ka'aba wurin da ya yi kusa da ɗakin ka'aba saboda nan wajen ɗawafi ne to sai kuma mutum ya zo yana sallah ko dai an yi sallar farilla ya tashi yana yana cikowa sallah kuma an ci gaba da ɗawafi ko kuma yana nafila kuma saboda kusa da wajen ɗawafi ne wurin ya fi jama'a sosai don haka zai zai yi wahala a mutum ya yi ikirazi da wucewar mutane ta gabansa balle mai rakawoyin ɗawafi a bayan makamu ibrahim shi ka matan ma kafin ya sallama sai ɗari sun wuce ba ba ba namiji ba mace ma kafin ya sallama a raka'a biyun nan Allah kaɗai ya san adadin da suka wuce ta gaban kai mutum yana yana sujjada ma a rakawoyi biyu na na tsawafi kana sujjada ma mace za ta ɗora ƙafarta a kanka ta raba ƙafa ta raba ƙafa ta yadda inda zai yi ka juya fuskarka al'aurar ta za ka gani ta tsallaka ka ta wuce sannan sai ka tabbatar da shirginta na kayanta ya tsallaka ka sannan ka ɗago wannan sai a makka sai a makka kai jarabawa a makka sosai wasahihu mala yace zance mai inganci annahu yuqayyadu zalika bil haja zance mai inganci ana takaita hakan da bukata ne wal hajatu takhtalifu بحسب كثرة الناس في البيت الحرام وقلته إتما بكاتر tana bambanta gwargwadon yawan mutane a ɗaki mai alfarmar da karancinsu. To kaga wannan ya fi kusa da ra'ayin Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah yayin da jimhurin malamai suka tafi akan keɓance masallacin Ka'aba da hukuncin sutura. Da suka, da suka wajabta sutura wa mai sallah sai suka toge masallacin Ka'aba suka ce saboda layin kun ihtirazu min masallacin Ka'aba ba za ka iya ɗaukan mataki na sutura ba daga cikin rudud da mala albani yayi akan bidiyoyin haramai ne bidiyoyin da ake tattawa a masallatan nan na harami guda biyu ya kawo wannan batu ya yi tattaka sosai a kai hukuncin Allah hukunci ne guda ɗaya wani wanda ya yake da ikon ya ce banda abu kaza ba a tafsiri sai sai dalili idan akwai dalilin da ya keɓe masallaci mai alfarma daga wahayi sai a yi amfani da shi in babu kuma to kawai a tarbiyyantar da mutane to amma wani abu ne wanda yake da wahala yana da tsananin wahala sosai to wannan ra'ayin na malam da ya kawo yanzu ka iya cewa ra'ayi ne wasaf wasaf saboda dama ai a musulunci a dukkan wanda zai aikata abin da shari'a ba ta so saboda bukata to zai aikata ne gwargwadon bukata saboda larura zai aikata ne gwargwadon larura addaruwa tuqaddaru bi qadariha dan haka idan aka yarhamukallah idan kadai aka saki abun aka itlaqin sa aka ce masallacin harami kawai babu dokar sutura to wanda yake da ikon rikar suturar ma ko yake da ikon ya ya kama amudi ya sallar to ba zai yi bai zai hakan din ba ko yake da ikon ya buya a bayan wani ya sallar don ya kiyaye sallarsa ba zai hakan din ba sai a ɗauka cewa gaba ɗaya hukuncin ya tashi daga sallar masallacin wadda wannan shine abin da malam albani yake yaƙa amma idan ya zama na mutum ba yadda zai yi irin lokacin aikin hajji akwai wasu kwanaki da jama'a take tsanani a makka ta yadda ba masa tsantsanci a masallacin to ba yadda ka iya a irin wannan lokaci ka ɗauki wani mataki na sutura a sallah to kaga irin wannan to sai mutum ya yayi yadda ya samu kansa akwai lokacin da kuma za ka samu masallacin akwai sauƙi akwai sauƙin jama'a in kana son yin sutura za ka sutura kuma haka jidda sallar ka babu wanda zai keta maka sosai ma akwai wuraren sallah akwai wuraren abin tsayuwa ai sallah sosai har ka gama sallar ka ba wanda zai yi abin ɗinka to kaga sai ka riƙi irin wannan wurare kai sallar ka saboda karancin jama'a wuri kuma sai ka zaɓa to shine malam yake cewa والصحيح أنه يقيد ذلك بالحاجة kawai dai zance mai inganci za a yi kaidin hakan din da bukata والحاجة تختلف بحسب كثرة الناس في البيت الحرام وقلته wannan bukatar kuma gurgudan yawan mutane da karancin su a masallacin Kaaba wa idza marra baina yadayhi fil halati allati la yajuzu lahu al-mururu idan kuma mai wucewa ya wuce ta gaban mai sallah a yanayin da baya halatta a wuce din dafa'ahu anhu bil ashal fal ashal to ya tunkuɗe shi amma bil ashali fal ashal da kaɗan kaɗan da sauƙi da sauki da sauki haka zai ba da ba da yaki ba daidai idan abin ya sutura ko alim salama ke cewa idan sallah ahadukum ila suturatin thumma ja'ahu ahadun yuridu an yastaza bayna yadayhi falyadfa'hu mastata'a fa in imtana'a falyuqatilhu fa innama huwa shaytanun alayhi salatu wassalam yace idan ɗayan ku yana sallah zuwa ga sutura ya kawo wani ya nufi ya keta tsakaninsa da sutura bal ya fa'u mastata'a to ya tunkuɗe shi da iyaye da zai iya idan ya ƙi bal yuqatilhu ya yaƙe shi fa innama huwa shaytanu kawai shaytani ne kaga a karon farko ba yakin da a fara ba kenan kuma kashi casa'in da tara cikin ɗari na mutane masu hankali idan kai a hankalin za su rushe ka ba sai ka yi yakin ba su'alu ma hiya al-ashya'u allati yasqutu fiha shay'un min arkani salati ma'a al-qudra su menene abubuwan da halaye na mala yake nufi waɗanne ne irin halayen da ya skutu fi ha she'un min arkanin salati wato wani abu daga cikin rukunan sallah yake faɗuwa a wani halaye ne ma'al ƙudura tare da za a samu ikon yi akwai ikon yi amma kuma an samu kai a wani kwandishin da za a iya haƙura da wannan rukunin kenan malam yana magana ne akan rukunin da mutum zai iya yin sa sai dai da mashakka sai dai akwai yar wahala ne zai iya yin sa sai dai akwai yar wahala ne ba yana magana akan rukunin da mutum ba zai iya ba kwata-kwata rukunin da ba za ka iya ba kwata-kwata ruku'u ne ko sujada ko kuma karatun fatiha ko kowane irin rukuni ne ba za ka iya shi ba to faduwa yake gaba ɗayansa in dai ba za ka iya ba kwata kwata ne da ana magana akan zai iya in ya matsa a kansa to a wani hali ne za a bashi ya za a bashi ya ya ya saraya yasqutu al-qiyamu an al-ma'mumina idza salla bihim al-imamu ar-ratibu jalisan malam yace alkiyamu tsaiwa tana faduwa anil ma'mumin daga mamu idza salla bihim al-imamu ratibu jalisan idan limami ratibi yayi sallah da su a zaune li'ajazihi anil qiyam saboda gazawarsa daga tsaiwa fa yushra'u lahum al-julusu sai aka shar'anta musu su zauna su ma wa huwa aula min al-qiyami zaman nasu ya fi dacewa da tsayuwarsu illa idan da as-salata qa'iman sai dai idan limamin ya riga da ya fara sallah da su a tsaye ne anan mu fahimci cewa malam ya ce limami ratibi kenan limamin da ba ratibi ba baya ɗaukan wannan hukuncin yana daga cikin hukunce-hukuncen da suka bambanta limami ratibi da wadda ba ratibi ba akwai wata matsala wadda ko kwanan nan na ci karo da ita wadda malamai suke ta suke ta saɓani a kanta dangane da mutumin da ya zo masallaci ya tadda limamin ratibi a tahiyar ƙarshe shin zai shiga tare da limamin ratibin ne a yi sallama da shi ya tashi shi kuma ya kawo sallarsa ko kuma inda yanzu an sallah ta zo ƙarshe kawai ya jira su ɗauko sabuwar sallah da wani limamin daban su samu cikakken jam'i inda wannan dai ba su samu sallah ba to wannan matsalar kamar mai sauki amma gaskiya sai gashi sai na fahimci ashe maluma ba su ɗauke ta da sauki ba yayin da suka kasu gida biyu wasu suna ganin cewa zai shiga sallah tare da limami ratibi ya ƙarasa wannan tahiyar ya tashi idan an yi sallama ya yi sallarsa ya fi masa akan ya jira akan ya ɗauko sabuwar sallah da wani limamin da ba ratibi yayin da kuma wasu suke ganin kamar malam usamin Allah ya masa rahama yana ganin shi ya kasa abin kashe biyu ta ga ra'ayin farko ra'ayin malam bin baz a malamin baya bayan wannan kuma na biyu ra'ayin malam usamin akan cewa idan akwai wasu yana da garantin jama'a da za su yi sallah tare to ya bar wannan limam ya sallame sai su ɗauko tasu. Idan kuma ba shi da garantin jama'a, shi kaɗai ne, to ya shiga wannan. Kaga dai kamar shi ma malam ya tafi akan fifita jam'i na biyu akan wannan jam'in da abin da ya rage ta ya ce kaɗai. To waɗanda suka tafi akan cewa ya shiga cikin tahiyar ya samu sallamar limamin farko ya fi masa halala akan ya ɗauko sallah ta biyu tare da limami ko da cikakkiya ce suna ganin bambancin da ke tsakanin limami ratibi da wanda ba ratibi ba bambancin yana da yawa domin ita ce asalin sallar da aka kira mata sallah wani ce asalin sallar da aka tsaya ita ce asalin sallar salloli biyar na masallacin. Don haka idan mutum ya same ta shi ne ya samu jam'in masallacin. Idan mutum bai same ta ba, to ya yi jam'i ne a masallacin, amma ba jam'in masallacin ya samu ba. Da asalin sallar masallacin a riga an yi ta. Shi limami ratibin yana da fifiko a kan wani limami daban wanda zai biyo bayansa kuma bugu da ƙari kamar da imam malik yake gani wanda har ya karhanta ma amma maimaita sallar jam'i a wani masallaci bayan limami ratib ya idan shine hakan ka iya bude wata kofa ta tawaye da kuruji idan har za a bude kofar cewa wasu zo su da sallah bayan liman ya idar za a samu yan adawa wanda ba sa yin wannan liman su kawai dama ‘yan ƙungiyar su su kawai za su za su dinga nawa ne za su dinga nawa a siyasance shi kenan sai an yi sallama sai su ta ta sallam sai zama akwai siyasa mai ƙarfi a masallacin wannan yana daga cikin abin da ya tuna min abin da malamai suke hange wanda yake bambanta limami ratibi da wadda da wadda ba ratibi ba cewa wannan hukuncin da ake magana a kansa na bin liman a zaune idan ya zauna ya shafi ratibi ke sa malam ya ce anan al'imamun ratib limami ratib Mm. shi ma da jagan haka ko?
ta kawo a karna salafin insha Allah za ku lafa an gane ko idan limami ratibi ne ya sallah da su a zaune ya ajazihi an alkiyam to nan ma a fahimci kaidin saboda gazawarsa da tsayawa ba saboda gadara ba a saboda shi liman ba ne kawai ya zauna a zaune ce kowa sai ya zauna a zaune ya zama gazawarsa ne ba zai iya sallah ba zai iya sallah a tsaye ba wanda a malikiya an karhanta musu sallah malikiya ba su halatta wa mamu su zauna ba sannan shi kansa limancin an karanta shi saboda a malikiya ba zai yiwu wanda ya gaza a wani rukuni ya ja wanda zai iya rukunin ba sallah sai dai ja irinsa yawwa in dukkan idan shi gurgu ne ya je ja guragu wanda su ba za su iya tsayawa ba in shi bebe ne ya je ja bebaye in shi kurma ne ya ja kura kawai fakat in ba zai iya sujada ba ya je samu irinsa masu hangun wanda ba su iya kaiwa sujada ba don haka na eh kura ne su da su an gane ko saboda gazawarsa a tsaiwa wa yushra'u lahum al-julus sai a shar'anta sai aka shar'anta musu zama saboda limamin su ba zai iya sallah tsaye ba wa huwa aula min al-qiyam kuma zaman shi yafi shi yafi tsaiwa wai dan annabi sallama yayi wata da sahabbansa ko ya sallah a zaune suna tsaye a kansu sai musu ishara a nijili su sai musu ishara kowa ya zauna illa idabta da a salata ka'iman sai dai idan a tsaye ya fara sallar an shiga sallar a tsaye ya fara karatu sai wani abu ya faru da shi sai ya gaza sai koma ya zauna to suka ce ba za su a hambaliya suka ce mamu ba za su bi shi zama ba tunda ya shigar da su sallar a tsaye za su ɗauki hukuncin shiga sallar ba za su koma hukuncin da ya sauyu daga baya bayan an shiga sallah ba wa yasqutu aidan bil mudawat idza kana al qiyam yamna'u husul al maqsudi sannan tsayuwa tana faduwa da magani idan tsayuwar yamna'u husul al maqsudi za ta hana samun bukata za ta hana biyan bukata kamar an masa tiyata kuma an hana shi miƙewa sai dai a zaune an ce in ya miƙe tsaye za ta farke in ya miƙe tsaye za ta yi ruwa in ya miƙe za ta kira sai dai a zaune to kaga wannan nan ma ko da zai iya miƙewa ko da shi a ƙashin kansa zai iya tsayuwa amma yanzu idan ya tsaya ɗin ana gudun abin da zai iya faruwa a wajen to sai ya haƙura da tsayuwa tare da zai iya ɗin sai ya zaune dan ana magana ne akan wanda za su iya yawa wanda za su iya wa yasqutu aidan idza khafa aduwan yanzuru ilayhi idza qama hakan nan tsayuwa tana faduwa akan mai sallah idza khafa aduwan idan ya ji tsoron abokin gaba yanzuru ilaihi idza kama idan ya miƙe zai gano shi eh idan yana tsoron abokin gaba zai iya gano shi ya miƙe tsaye yana cikin lafo ko cikin karage cikin saura in ya miƙe yana sallah za a iya gano shi ko za a iya gano su sai suka zaɓi su zauna a zaune su yi sallah saboda wannan ɓuyar to babu laifi kaga za su iya tsayawa wani uzuri ne zai hana su tsayuwar amma ba wai rashin kudura ba ba rashin iko ba wannan ba a kiransa rashin iko rashin samun iko to wannan ya halatta ya zauna a zaune ya yi sallarsa wata kutul fatihatu anil ma'amumi idza jahara imamuhu ta haka nan fatiha tana faduwa daga kan mamu idan limaminsa ya bayyana karatu fa ya tahammaluha al-imamu anhu sai liman ya ɗauke masa fatiha gaba ɗaya wa yasqutu al-qiyamu lil-uryani aidan ala al-madhhab hakan nan tsayuwa tana faduwa daga kan mai sallar tsirara alal madhabi amma a mazhaba ta hambaliya to tsirara tsirara yake to sai suka ce in dai tsirara ne gwanda ya tattakura ya rufe al'aurar tasa da cinyoyinsa da hannayensa sai ya sallarsa amma in ya miƙe tsaye kam ai kaga kuma gaba ɗaya ya zama ba babu abu ne ba eh kamar zaman ya furfin asiri zaman ma nau'i ne na sutura kuma ne yake wasu sahihu amma ba abin da yake inganci adamu sukuti shine rashin faduwar tsayuwa anan li adami dalili ala sukutihi saboda babu wani dalili anan da zai sarayar da da da tsayuwar eh saboda mu saboda tsayuwa rukuni ne suturta al'aura sharaɗi ne yanzu ba shi da ikon da zai suturta al'aurarsa ba shi da wannan ikon to ai a ƙa'ida sharaɗin sai ya faɗi sharaɗin sai ya faɗi shi ɗayansa kar kuma ya jawo ya rusa wani abu daban kuma du shi sharaɗi ya faɗi sannan kuma du ya sake rungumo rukuni su taru su faɗi malam yace babu dalili a kan wa kadhalika ala al-mazhabi hakan nan bisa mazhaba idza qadara an yusalli fi ghairi al-hajati fi ghairi al-jama'ati idza qadara an yusalli fi ghairi al-jama'ati qa'iman idan zai iya yayi sallah a tsaye ba a jam'i ba in ba a jam'i bane zai iya sallah a tsaye wa idza hadara al-jama'ata amma idan ya halarci jam'i a masallaci lam ya kabbi alal qiyam ba zai iya tsayawa ba saboda a gida ne yana da wata kwana da yake dafawa ya sallasa tsaye yana da wani abin da yake rikewa ya sallasa tsaye yana da wurin dafawa in yi ruku ya dago yana da wurin dafawa in da dago daga sujada ya dafa shi ya taso a masallaci babu sai zama in a gida ne zai iya sallah sai amma a masallaci ne ba zai iya ba fal madhhabu annahu yukhayyar to a mazhaba zaɓi za a bashi ya zaɓa in ya ga dama ya zo masallaci ya yi sallah a zaune in ya ga dama ya yi sallarsa a gida a tsaye wakila wasu kuma suka ce yuqaddimul qiyama ya gabatar da tsayuwa da aka yi sallah a gida wakila wasu kuma suka ce yuqaddimu salatal jama'a ya gabatar da sallar jami'i ya tafi masallaci yayi a zaunan wa huwa aula kuma wannan shi yafi li'anna al-qiyam fi haqqihi yasiru ghayra ruknin li'ajazihi anhu saboda tsayuwar a haƙƙinsa zai zama ba rukuni bane ba saboda ya ba zai iya ba saboda ba zai iya ba don haka tsayuwar za ta faɗi wa yudrikul jama'ata allati la tu'addu masalihuha kuma sai zai riski ladan jama'a kuma wadda maslahar hakan ba za a yi irgawa ba don haka ta fuskar fiqhu ya zo masallacin ya sallah a zaunan ya bi masa akan ya sallah a tsaye kullalar zuwa da rukunin a daddafe bai ke falalar jam'in ba ko da a zaune yi. Ba wai don ƙarfin rukuni bai kai ƙarfin jam'i ba, a'a, sai don jam'in zai iya shi, ba tare da wahala ba, amma rukunin ba zai iya shi ba. Inda rukuni ba zai iya shi ba, to za a ja masa layi ne kamar babu shi. kamar shi cikin rukunnan sallarsa ba za a irga masa da shi ba shari'a to kaga ya riga ya fadi a kansa to tun da ya riga ya fadi a kansa to kuma ai sai ya fi saukin da shari'a ta bashi ya riski ladan falalar jama'a akan ya kallafa wa kansa abin da shari'a ta riga ta masa rangwame a kansa ما هي الصور والآيات المخصوصة المشروع قراءتها في الصلاة sune ce ce surori da ayoyi na musamman wadda aka keɓantattu wadda aka shar'anta karanta su a cikin sallah يشرع قراءة قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى وفي الثانية قل هو الله أحد في سنة الفجر سنة الفجر تتي ها ركعتا الفجر وكذا المغرب وكذا- وكذا المغرب وآخر الوتر وسنة الطواف hakan nan a sallar magariba a raka'a farko da ta biyu hakan nan a a ƙarshen wuturi ƙarshen wuturi ma'ana nan yana nufin a a wannan eh, eh, raka'a biyun shafa'i da raka'a ɗayan wuturi kuliya da kul huwallahu wa sunnat tawaf da kuma raka'a biyun na dawafi idan an gama dawafi ake yin su sun ma kuliya da kul huwallahu wa yashra'u aidan fi rak'atay al-fajr an yaqra'a fil ula qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina na baqara wa fi thaniyati qul ya ahlal kitabi la qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an sun ali ibrana wannan arako ibina alfiti kenan ko dai kai kulya da kulhuwa ko kuma kai wannan qulu amanna billahi na bakara da kuma qul ya ahlal kitabi ta'alu cikin ali ibrana ويسن أن يقرأ في فجر الجمعة في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان هكذا سنة نيك يكرنت في فجر الجمعة نعم فجر الجمعة صلى أصبعك نبي كلا الجمعة با سنة الفجر با يوا صلى أصبعك الجمعة يكرنت ركعة فرقه ya karanta a raka'a farko alif lam mim tanzilu ya karanta suratul sujada sannan a raka'a ta biyu ya karanta halati alal insani wato suratul insan shi ma ya hadisi ya tabbata akan haka annabi alaihi salatu wasallam ya kar- ya karanta waɗannan surorin a sallar asuba na ji wani malami yana inkarin raba su biyu na ji wani malami yana inkarin cewa bid'a ne raba sajada biyu a sallar asuba din ka yi mata ka yi rabi a raka'a farko ka yi ƙarasa rabi ka ƙarasa sauran a raka'a ta biyu ko kuma suratul insan ne wanda ban san wajahin abin da ya sa ya tsananta akan haka har ya kira shi bid'a ba in kana ah, annabi alaihi salatu wassalam yana yin cikakke sura a raka'an nan ya yi cikakke sura a raka'an nan amma duk wanda ka ga yayi hakan din ai yayi kokarin kwatantawa ne kuma ya samu kansa a cikin wani yanayin da yana ganin ah, karanta sura gaba ɗayanta ah, a raka'a guda ɗaya wala Allah akwai nau'i na uzurawa a irin yadda al'ummar mu take a yanzu to kaga masu magana suna cewa saddidu wa qaribu haka magana suna saddidu wa qaribu yadda muke kokarin kwatantawa to a karfafe shi kar a kar a kar a kore shi gaba daya kar a kore shi gaba daya Allah shi yake bada lada kuma ne su mu'min khairu min amali
ne hukuncin yadda ya dangana da'iman yake karanta su babu canji kawai kuskure ne dawwama dawwama ana karanta su a sallar asuba kuskure ne annabi alaihi salatu wassalam ba dawwama yayi yana yi ba ba dawwama yayi yana yi ba yana karanta su da haka limami ya rika yi jifa jifa na gagga illolin wannan dawwama wata rana ba na mantawa mun yi tafiya a- amma saudiya ne mun je wani gari a, muka kwana wanda muka sauka a wajensa mun waye garin juma'a da yake kun san a can a wancan lokacin da muke can alamun juma'a mai hutu da haka idan mun tashi daga ajiyar laraba in kana son yin tafiya to nan larabar kawai za ka fice abinka juma'a sai ka dawo to muka fita laraba muka je muka yi umra a makka daga nan kuma alamis muka wuce wannan garin muka je muka kwana da da asuba wanda muka kwana a wajensa muka fita muka fita masallaci sallar asuba akwai wani masallaci kusa da da gidan akwai wani kuma da ɗan nisa kaɗan sai ce mu tafi wancan masallaci sai muka tafi sai da muka yi sallah muna dawowa sai ce ai wancan masallaci kuma muna dawowan muna tafiya aka ikama a can nan muka je da muka je din aka sai da muka je aka ikama da mu muka yi sallah muka yi gar muna dawowa can nan ba su idar da sallar ba har muka koma gida ana ta shuka sallah shine sai yake cewa ai wancan yau juma'a ai bana zuwa ran juma'a yake wallahi ran juma'a in ya rike muku wuta da wannan sautin sajada din da da da da da halatte ka halatte alal insani yace ai sai sai sai ko kwaɗayin ka fita to kaga ya riga ya saba duk juma'a haka yake da haka shi ma wanda ya ɗaukar makansa duk juma'a baya masallacin da su ba to shi gaskiya yi jifa jifa din wannan salama yake cewa idan ɗayan ku zai yi sallah kai ko da manzo Allah ya dawo mai nayi ko da ya dawo mai nayi ai a wani wuri kuma cewa yace idza amma ahadukum bin nasi falyusaffif idan ɗayan ku zai ja mutane sallah bai sauƙaƙe musu fa inna fihi mudda'ifa wal marida wa dal haja cikin su akwai mai rauni akwai mara lafiya akwai wanda Allah Allah yake a idan yana da wata bukata eh ya manta bai rufe mashin ɗinsa ba wani akan haka kawai sallar gaba ɗaya ya nutsuwa ya manta ashe bai danna kwaɗon shagonsa ba kawai sai tuno haka nutsuwa ta fita daga gare shi wa dal haja wanda yake da wata wata bukata a tasun masa to kaga wannan kadai yana nuna me yana nuna kenan liman ko da ya ga annabi alaihi salatu wasalam a aikace ya kaza a sallah wanda wannan kaza din yakan yakan tsawaita sallah to shi sai sai ya kwatanta wancan wani lokaci ya kuma dauki wannan umarnin wani lokaci shine sunna a وفي صلاة الجمعة سبح والغاشية أو سورة الجمعة والمنافقين وفي العيدين بقاف والقرآن المجيد أو سبح والغاشية صلى الجمعة da sabbih da surar da take da take biye mata ala teka hadithul gashiya na Ok, to nan babu. Ko suratul Juma'a wal munafiqun a sallar Juma'a kenan. A sallar Idi guda biyu kuma qaf wal Qur'an al Majid da kuma me kuka ce? Ika sarabatin sa'atu wa shaqqal qamar. Masha Allah. Ko kuma shi ma al-Idin sabbih da gashiya. An gane ko? sabbih ake cewa karka ce sabbi kana ɗalibin ilimi a cikin gari ne ake cewa sabbi eh sabbi kan zagi kenan ko sabbi zagi kuma hakan sai ka ji an ce isma rabbikal a'la kaga bai yi ba shi yasa da na ji wata yarinya tana karatu wata rana 'yan islamiyya kan hanya tana tafiya na ce gara ma da ta ɓata. Ta ce, Sabbi ismu rabbikal a'ala. To kaga tunda ismu ta ce, eh sabbi ismu. Fa hadhihi salawatu allati khussisat fiha hadhihi suwar wal ayati mala yace waɗannan salloli da aka keɓe karanta waɗannan surori da waɗannan ayoyi li hikamin la takhfa saboda wasu hikimomi da ba masu ɓuya ba ne alaman tadabbara ha a kan wadda ya yi tadabburin ma'anonin ma'a jawazi qira'ati ghairi ha tare da halaccin karanta karanta wasu tare da halaccin karanta wasu to babu laifi ka tullabu ilm kowa je nazari waɗannan surorin mai hikimar alaƙantar da su da waɗannan gurara waɗannan ayoyin eh, kai nazari da kanka sannan in za ka iya bincike ka yi la'allan mun da wani satin sai ku ɗan ba mu fa'ida ku ji abin da kuka samu mallabi ya juzu mina salawati aukatan nahai lokutan da aka hana sallah wata sallah ce ta halatta a yi ta aukatun nahai lokutan da aka hana sallah mallabi ya juzu fi hamina salawat to wani salloli ne suka halatta a lokutan ko kwata-kwata kowace sallah ma an hana aljawabu ya juzu fihi alfara'id sallolin farilla sun halatta sallolin farilla sun halatta ko rana tana fitowa mutum ya tashi a makare zai sallar asuba ko lokacin rana take fitowa hakan nan bayan sallar la'asar mutum ya tuna bai yi sallar asuba ba, ko ya tuna bai yi ishar jiya ba, to a lokacin zai yi ta bayan sallar asar ɗin, tare da an hana sallah bayan sallar asar. Wal manzurat haka da sallolin bakance, sallolin bakance, duk sallar da mutum ya yi bakancenta, ya yi bakancen zai yi raka a goma sha biyu. kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya cika masa daga wajensa. To wannan sallah ta zama wajibi ba nafila ba ce, ta zama tafarilla, don haka zai yi ta da kowane lokaci. Wa sunnatu zuhuri, hakan nan ya halatta yin nafila bayan azahar, idan jama'a baina hawa baina al'asuri. idan ya jam'in tsakanin azhar da la'asar. Na? Ya saba in yayi azhar yana yin nafila raka biyu. Yanzu sai wani dalili ya sa ya haɗa azhar da la'asar. To da yi la'asar kan yanzu ba ya zama bayan la'asar ba kenan. To wannan la'asar ɗin zai iya mata nafila a bayanta. Da niyyar nafila azhar ce, sunnatul zuhur ce. وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد da kuma maimaita jam'i, jam'in da aka tsayar yana masallaci, ya riga ya yi, misali sallar la'asar, ya yi la'asar, bayan an ƙirgar yana zaune, so suka zo su, za su tare jam'in sallar la'asar, sai kwaɗayin ya bi su, shine yar jama'atin haka na ga wannan bawan Allah yake yi Allah ƙara masa lafiya da nisan kwana imamun haramin madina malam hudari shi idan aka yi sallah sallah ba ta isa ta bawa Allah aka idar da sallah ya na filfilinsa da ya saba don ya tashi sai ya canza wuri tutan na wuri a masallacin da ya ga wasu za su yi sallah ita sallah za ku yi sallah za ku yi sai kawai ce ku tawo ku tawo ku tawo sai kawai ya wuce su bar ikama sai ya musu sallah an gajar kuma duk ya ga wasu zai sake maimaita jam'i alhalin yana masallaci alal mazhabi a mazhabar hambaliya wa ala sahihi mala yace amma zance mai inganci walau uqimat wa huwa kharijul masjid ko da ma yana wajen masallaci aka tsayar da jam'in zai iya dawowa ya zo ya sake kuma ko da lokacin an hana sallah kamar asuba ya riga ya asubar sai ga wasu ma suna asuba sai dawo shiga cikin su yayi kabbara yayi sallah na bayan ya yi jam'i ai aka ce i'adatu jama'a ce maimaita jama'a ai da ya yi kenan haka jama'a ta biyun a matsayin nafila ne amma an ya halatta ya yi duk da lokacin an hana sallah ya halatta ya yi tunda zai bi masu farilla eh wa sunnatu tawafi da na raka'a biyu ta dawafi ita ma da kowane lokaci ya gama dawafi bayan asuba zai na filarsa ya gama dawafi bayan la'asar zai na filarsa ya gama dawafi tsakiyar rana zai na filarsa ta dawafi wa idza dakhala yawmal jumu'ati wal imamu yakhutubu haka idan ya shiga ranar juma'a masallaci liman yana huduba zai gaisuwar masallaci tare da cewa lokacin an hana ne an hana sallah wa kadhalika ala sahih zawatul asbab hakan nan zance mai inganci na filfili zawatul asbab wato ma'abota sabab na filfili ma'abota sabab kamar gaisuwar masallaci da yake ala sahih akwai sabani da sosai akan wannan matsalar shin wanda ya shiga masallaci bayan sallar asuba zai iya gaisuwar masallaci shin wanda ya shiga masallaci bayan sallar la'asar zai iya gaisuwar masallaci sai saɓani hakan nan nafilar alwala wanda ya alwala sunnar alwala wanda ya alwala zai iya nafila bayan sallar asuba ya alwala bayan la'asar ya alwala zai iya nafila inna wa sallama ina daga sunnar sa yi alwala ya mata raka'a biyu da haka ba nafila ce mutlaka ba nafila ce ma abuciyar sababi ma abuciyar sababi ya muke lokacin wannan ruwan na? ya kare?
awa daya da minti da alhamdulillah sai mu dakata daga wannan gabar Allah ta'ala ya tara masu sunna dan daidai ya gafarta mana kurakurai wa sallallahu alaihi wa sallam wa bihi wa la ilaha illa Allah subhanahu wa ta'ala